الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المبدود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله بسم الله قواعد شافنا نواه نعم عشرين لأخي بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يعرف هذا المعنى نعم تو yawa shi ne dai wa mallam ya arifa hajjal ma'ana duk wanda bai san wannan ma'ana ta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba bai san me ma'anar la ilaha illallah da muka karanta babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah bai san cewa annabi muhammadu manzon Allah ne ba to wannan fa huwa la yajuzu aklu zabhatihi baya halatta a ciyan kansa cin yankansa bai halatta ba wala shahadatu wala shaidarsa a kotun musulunci bai halatta a karbi shaidarsa ba wala imamatu wala limancinsa na sallah bai halatta ba wa man salla khalfa duk wanda ya salla a bayansa yu'idu salata abadan ya sake salla har abada saha ya inganta in mutumin da bai san ma'anar kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullahi ba to bai halatta a ciyar kansa ba bai halatta a karbi shaidarsa ba bai halatta a bishi sallah ba wa man lam ya'rif hadha al-ma'ana wanda bai san wannan ma'ana ta la ilaha illallah muhammadun rasulullahi ba wa huwa jahil wannan jahili bi ijma'il ulama da ijma'i ko haduwar ra'ayin malamai na musulunci فتعلمها نيمان سنم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فريضة فلله على كل مسلم أكن تلك مسلمي هر ينتشي أو عبد كوباوة سجير قلمي نبلغجي يالو قلمي أو كبير كوبا بني بلغجي الحمد لله آمين أكبري شافي لنا shafi na talatin da takwas fasulun rabewa insha Allah fara'idu salati farillan sallah na farko shi ne niyyatu salatin mu'ayyana niyyar sallah a bar ayyanawa in karo ba wai kawai kayi niyyar sallar farilla ba a'a sallar farillar wacce a zahar ce ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba sai ka ayyana a zuciyarka wacce sallah za ka sallata misali in azhar ce sai ka kudura na waitu ada'a salati zuhri fardan ina fata an gane in a bayan liman ne sai ka hada da ikitida an bil imani sannan kake ba da farilla da niyya ba kawai na yi niyyar sallar farilla ba sai ka ayyana sallar da za ka sallata kuma a cikin ta'ayini din akwai ada'i ne ko qaba'i ne idan ta lokaci ce nawaitu ada'a salati zuhri farda in ta ramako ce nawaitu qaba'a salati zuhri farda a wajen ramako da wajen ada'i duka sai ka ayyana wa takbiratul ihrami da kabbarar harama farilla ce ga dukkan mai sallah wal qiyamu laha da tsayuwa domin kabbarar harama ba a yin ta daga zaune kafin a miƙe ɗayi wata ma farilla ne wal fatiha da karatun fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa domin karanta fatiha wa ruku'u da yin ruku'u wa rafu'u minhu da dagowa daga ruku'u wa sujudu alal jabhati da yin sujjada akan goshi malam yana daga cikin wanda suke da ra'ayin a bambanta sujjadar goshi da hanci suka ce goshi farilla ne hanci sunna ne shi yasa malam ya kawo sujjada alal jabhati akan hanci in mun shiga sunnonin sallah a alal jabhati a bisa goshi a sunnoni zaka ja ce maka wa sujudu alal anfi sujjada ga hanci wannan sunna ne goshi ya taba ƙasa farilla ne bayan goshi hanci ya taba ƙasa a sujjada sunna ne warrabu minhu da dagowa daga sujjada farilla ne wal i'tidalu da daidaituwa tsakanin ruku'u da sujjada da tsakanin sujjada da sujjada farilla ne wato mani nasu da nutsuwa a cikin rukunan sallah an kai ruku'u sai ka nutsu sannan ka dago in kai sujjada sai ka samu nutsuwa sannan ka dago wa tartibu baina fara'idiha da jerantawa tsakanin farillanta yadda muka jeranto su dinnan niyya ita ce farko sai kabbarar harama sai karatun fatiha da sura sai ruku'u sai dagowa daga ruku'u sai sujjada sai dagowa daga sujjada sai zaman sallama sai yin sallama yadda suka jeran nan to jeran ta su farilla ne a sallah jerin ta farilla farilla ne amma a alwala da taimama da wankan janaba jeran ta farillai sunna ne jeran ta sunnoni kuma mustahabi ina fata an gane amma a sallah tartibul fara'id faridatun amma a alwala tartibul fara'id sunnatu a taimama ma tartibul fara'id sunnatu amma a cikin sallah a tartibu baina fara'idiha jelantawa tsakanin farillan sallah yadda muka jeranto su dinnan idan ka akkasa ko ka gabatar da wani abin jinkirtawa ka jinkirta wani abin gabatarwa to sallah ta ɓaci ina fata an gane kaman karatun fatiya ba shi yake biyowa bayan kabar harama ba to in ka jinkirta ta sai da kai ruku'u da kai kabar harama kawai sai kai ruku'u sai da ka ɗago sannan ka karanta fatiya sannan ka tafi sujada ka bar farilla saboda ka bar tartibi ina fata an gane ko ka jinkirta ruku'u akan sujjada da ka gama fatiha da sura kawai sai ka tafi sujjada sai da kai sujjadu biyu sannan ka dago sannan kai ruku'u to ba ka da sallah saboda ka bar farilla shi ne tartibul fara'id jeranta farillai a cikin sallah farilla ne wassalamu da yin sallama farilla ne wa julusu da zaman sa shi sallama allazi yuqarinuhu wanda yake ruqanyarsa bi ma'ana wanda yake tare da shi yin sallamar daga zaune shi ma farilla ne ba a sallama a tsaye ba a sallama bayan an tashi an fara tafiya zaman sallama din shi kansa farilla to alhamdulillah amma akwai saura kaɗan wa sharɗin niyyati shi kuma sharaɗin niyya ba ita ce farko ba a cikin farillai niyyatu salatil muayyana to sharaɗin niyyar nan da aka faɗa muƙaranatuwa shine ruɓanya ta ko gwamata ta ko haɗa ta ne ta tafi irani ga kabbarar harama daga ka da niyya sai Allahu akbar za a so a samu fatili tsakanin niyya da kabbarar harama shine sharaɗin niyya daga an kudura ta sai kabbarar harama shine sharaɗin ta wato yana nuna maka idan aka samu jinkiri to lokacin da aka zo za a kabbarar harama sai a sake kudura niyya saboda an bar sharaɗin ta sharaɗin ta haɗa ta da kabbarar harama in ba a hada ba bayan an kudura aka samu lokaci mai tsawo aka zo yin kabbara harama sai an sake jaddada wannan niyya sai ne shafi na nawa a shimawi to ina za mu tashi shafi na arba'in da hudu asalisu rukuni na uku daga cikin rukunan juma'a alkudubatul ula hudu ba ta farko juma'a ba hudu ba biyu ake yi ba to yana maganar hudu ba ta farko وهي ركن ita rukuni ce ala sayi a bisa kauli ingantacce ba gane ai kauli ingantacce daga cikin mazhabar malikiya hudu ba ta farko rukuni ce wa kazalika kana al-khutbatu thaniya ita hudu ba ta bi ita ba rukuni ce amma alal mashhuri abu ta kauli mashhuri akwai kaulani a ciki in ka ji mashhuri to akwai wanda ya fi shahara akwai wanda bai shahara ba kauli na farko aka ce ita ma hudu ba ta biyu rukuni ce kamar hudu bar farko a bisa kaulin da ya fi shahara a malikiya to akwai kaulin da bai shahara ba shi kuma ka ce in dai an samu hudubar farko ko ba a yi ta biyu ba juma'a ta inganta ina fata an gane yau in ka ji mashuhuri to akwai wani kaulin amma shi bai shahara ba kamar wani aka ce wannan mashuhuri ne to akwai wani irin sa wanda bai shahara ba sai dai aka samu mashuhurani kaulani mashuhurani faɗuɗuwa ne guda biyu dukkansu mashahurai sun shahara to a nan kuma a samun al'ashaharu mafi shahara aka samu mutum biyu ba zai ya zama dole komai da komai ɗinsu ɗaya ba ne dole ɗaya ya fi ɗaya to haka a cikin mashahura nan ana samun al'ashaharu wannan kuma ya danganta da irin malikiyar idan malikiyar mashahisi ce ina fata an gane to sai su ɗauki ƙaunin da ya fi shahara a yankin a ce wannan shi ya fi shahara a cikin ƙaunali mashuhura idan mutanen magaribi ne kuma za su bayyana maka ƙaunin da ya fi shahara shi ne ƙaunin da suka saba da shi a yankin to amma a nan alal mashuhuri ƙaunali ne guda biyu wanda ya fi shahara dai shi ne ita ba rukuni ta kamar hudu farko wala budda ba makawa ba'un ɗin nan kayi mata rukuwa wala budda ba makawa an ta kuna ba da zawal huduban nan ta farko da ta biyu da zamanto bayan zawal ta yi lokacin sallar azhar yayi wa qabla salati kuma kafin ayi sallar juma'a shine shine sharadin ta ba a yin ta sai lokaci yayi saboda ka kilan sallar da za a yi na huduba dole sai lokacin azhar ya shiga shine zawal sannan kuma za a yi ta ne qabla salati kafin sallar juma'a ba irin sallar idi sai an yi sallar sannan a yi kudu ba ba. Walasatul kudu ba ce haddun babu wata iyaka a cikin kudu ba inda malikin a wajen imam malik a ce dole ne sai an yi hudu ba mai shafi kaza ko mai tsawon izu kaza ko nisufi ko kaza ba wannan iyaka. Amma dai wala budda ba makawa nan marufu a ne abas. Wala budda ba makawa an ta kuna huduba ta zamanto mimma tusammihi al-arabu hudubatan daga abin da larabawa suke ambatansa a matsayin huduba ka gane ai me laraba suke sai masa huduba a luga tun kafin musulunci ka duba gefen hagu a cikin hashiya daidai sutura ta biyu a gefen hashiya za ka ga tusammihi al-arabu hudubatan ina fata an ga gurin so a can sama farko da yake wahiya an ta kula min jinsi ko ma abin da ai alkalamun da zai tusammihi al'arabu kudubat ba makawa ta zama daga jinsin zancen da larabawa a luga suke kai masa wannan hudu ba ne to yaya menene abin da laraba tun kafin musulunci fa laraba sun san kudu ba sun san kudaba'u sun san kadibu ka gane sun san kadibul kauni da yawa mutane in wani abu na yaƙi ya taso ko wani abu mai muhimmanci ake so a sanarwa al'umma to suna da kadibun su mai musu hudu ba wai ba sai a sallah ba lokacin ba san sallar ba zai tashi ya gode wa Allah da irin yadda suka saba gode wa Allah ka gane ai ya ambata Allah bismika Allahumma shine bismillah su ta jahiliya eh sun santa an al'amari mai girma ta zo mai muhimmanci wa fa ambatan gunki sai dai Allah shine zaka da Allah cewa wa aqsamu billahi jahada aymani sun yi rantsuwa da Allah iya kokarin rantsuwar su ai billahi Allah yake ko yana magana da kafirai wa aqsamu billahi kuma jihada aiman sun rantse da Allah ba da lata da uzza ba in abu mai muhimmanci ya taso to suna ajiye gumaka a gefe sai a bata sunan Allah to menene abin da laraba suke a fitarsa hudu ba bi an ya kuna musajja'an ya zama abin ƙarawa shine musajja'an wanda yake ƙarewa da ƙafiya da harafi iri ɗaya irin yadda mutanen laraba suke hudu ba kenan wa mushtamilan kuma ya zama yana mai kunsa ala tabshirin wa tahzirin a bisa albishir ga muminai wa tahzirin da gargadi ga kafirai da munafikai da masu sabo a gane ai wannan aluga kenan laraba tun a jahiliya hudu ba su tana zama musajja'a wanda take da tsari kamar kasida ka gane ai sannan idan abun farin ciki ne ya taso ake so a sanarwa mutane kamar an aika mayaka sun samu nasara to za a yi ta bishir albishirin ku ne mutanenmu dai sun samu kaza da kaza in kuma tahaziri ne labari ya zo mayaka suna kawo hari to za a yi tahaziri to kowa ya zauna cikin shiri fa akwai tahaziri gargadi cewa mayaka za su zo su yaƙi to amma da musulunci ya zo malam bai kawo ba ya ƙara abu ɗaya zuwa biyu shi ne godiyar Allah da salatin manzan Allah. Ka gane ai, to ba makawa a hudu ba a samu godiyar Allah, a samu salatin manzan Allah, sannan a samu tabshiri da tahaziri, gargaɗi da kuma albishir. Duk hudu ba da ba da cika wannan sharaɗi ba to ba sunanta hudu ba ba, kuma juma'a ba ta inganta ba, tunda hudu ba ba ta inganta. Sai ta zama musajja'a da kuma godiyar Allah da salatin manzan Allah da albishir da kuma gargadi. Watus ta habu ɗaharatu, ana son tsarki na alwala, fihi ma cikin hudubobin nan guda biyu ta farko da ta biyu. Dole, ka gane ai, idan za a yi ana son alwala, amma babu laifi don liman alwalarsa ta warware ya ƙarasa hudubarsa sannan ya zai yi alwala ya zo a yi sallah. Amma ana son tun farko ya yi alwala kafin ya yi huduma. Wafi wujubin ƙiyami lahuma a cikin wajibcin tsayuwa lahuma ga kudubobin nan guda biyu, taraddudun akwai kai kawo na malamai. Wasu sun ce tsayuwa a cikin huduba wajibi ne, wasu kuma sun ce a ba dole ba ne, mustahabbi ne, an so da ya tsaya da ya yi. Alhamdulillah, ni rukuni na uku kenan sauran arrabi da alkhamisu alhamdulillah barka da asuba ake lafiya ya almajira yi akwai akwai duka duka duka ana samu akwai astahihu akwai al'asahu akwai kuma wanda yake da inganci akwai mafi inganci za ka sun ce wal'asahu al'awwal ko wal'asahu al-sani duka ne za su ce ƙaunani ko faɗuɗuwa guda biyu amma ba za su ce sahi hali ba sai dai su ce wal'asahu amma mafi inganci ko su ce al'ula ko su ce al-sani da in faɗuɗuwa sun kai hudu ma salasatu a ƙawali ko arba'atu a ƙawali ko kamfatu a ƙawali ko sittatu a ƙawali duk ana samu to amma a ciki za a ware ɗaya a ce wal asahu al awwal ko al sani ko al salisu ko al rabi ko al kamisu ko al sadisu sai menene gida lafiya to to ina ne kaga shi lissafin shi da alarabci yana da bambanci da sauran lambobi kaga nan na ce fitatu a kawani ko amma idan za a ɗau na shirin sai a ce a sajisu ka gane ina zai su mufari sai dai a ce a sajisu amma ta fitu aka ce ko fitatu amma wannan kamfato a kawalin kaga za a ce alkami arba'atu a kawalin za a ce arrabi salasatu a kawalin za a ce asadisu ko sab'atu a kawalin za a ce asadisu ko samaniyar a ƙawali za a ce ne a samin tisatu a kawali za a ce a tasi amma shi tisatu a kawali za a ce kuma za a ce a sami kaga wata harufan na dalun da wane ne babu su a cikin tisatu to ina za mu tashi albabu sadisu fil hajji babi na shida a wannan littafi zai mana bayani fil hajji cikin aikin hajji kamar gudun in kaɗi ba ba wasa za ka iya yi wa huwa shi aikin hajji wajibin wajibi ne akan musulmi fil umri a cikin rayuwarsa maratan sau ɗaya abin da ya ƙaru akan ɗaya wannan mustahaji hajji ɗaya na farko shine farilla akan musulmi kuma ba yana waje ba alal hurri akan yantacce banda bawa idan bawa yayi haji to duk sanda ya samu yanci sai ya saki almukallafi baligi mai hankali in yaro karami ya yi haji to na filaye dama mai afirka yake maka hajji sabi na filatu yake hajji yaro karami wannan na fila ne sai ya biyo baya har da bawa da ubangijinsa ya masa izini in ya yi hajji ya yi na fila duk sanda ya balaga ko ya samu yanci a yi mana to dawa zai biya mana da kuɗin nasa a yanzu kana ga an ka biya mun na haji ban san farin ba dan ba kuɗi na ba ne shi da ake magana a kansa ko ma da wani irin kuɗi ya je ya haji in dai bai balaga ba to bai cika sharaɗin wajibci ba duk sanda ya balaga sai ya je ya yi hajin farilla almustaɗi kuma wanda ya samu iko bayan musulunci akwai sharuɗa guda uku kenan alhurriya wa takalihu wal istida'a a samu yanci a samu balaga da hankali a samu iko domin Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istada'a ilayhi sabila yasa aka samu al-mustaqim ba ta wajaba kan wanda bayi da iko wala wala yasihu hajj baya inganta illa min musulmin sai daga musulmi abin da yasa ya kawo wannan sharadi ne dama da ya kamata ya fara gabatarwa ko da farko ya kamata ya ce al-islamu ko ko kuma ya ce al-muslimu alal muslimi al-hurri al-mukallafi al-mustaqi to sai ya cire sharaɗin musulunci saboda zai bayani a ƙarshe ya ce wala sihu illa min musulmi haji baya inganta sai daga musulmi saboda zamanin jahiliya ai suna yin haji irin nasu na jahiliya kafin zuwa musulunci da musuluncin ya zo ma bayi da ƙarfi kusan shekara goma sha uku aka yi manzo Allah yana da a maka kuma ana yin hajin jahiliya sai da yi hijira bayan ya yi hijira ma ya je Madina shekara bakwai aka yi ana yin hajjin jahiliya da musulmi da kafiri da bama guje da kowa ma haka za a yi hajjin tare irin yadda aka saba a jahiliya to sai da aka yi fatu makata shekara ta takwas to a nan ne Allah ya saukar da ayar ya ayyuhal ladzina amanu إنما المشركون نجس ولا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ya kodan da suka yi imani ku sani mushrikai fa na jasa ne ta gane yayi saboda haka kar su ƙara kusantar masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar ta su ta bana daga bana an gama hajjin kafirci ba da amihim haza bayan wannan shekarar tasu kar a yadda kafiri ya shiga makka ma ballantana ya je harami bala ya ƙarfin da aka ce ba fala ya kuru ba kar su kusance shi makan ma ba za su je ba ke to daga na aka tsarkake ɗakin Allah ga balin mushrikai ya zama sharaɗi ne haji baya inganta illa min musulmi sai daga musulmi in da a jahiliya ka yi haji kafin ka musulunta to da ka musulunta aka farlanta haji ka sani ba ba ka yi haji ba ba ka sauke farilla ba dan san da kai shi kai ba musulmi ba ne saboda haka an ka musulunta sai ka je kayi hajjin musulunci walahu arba'atu arkani haji yana da rukunai guda hudu al-awwal rukuni na farko al-ihram shine daukan harami kyallan nan da ake daura guda biyu a daura daya a kwankwaso ɗaya a yafa a kafaɗa shi ne al'ihram ana yin sa bi zamanin a wani lokaci makasusu abin keɓancewa ba a kowane lokaci ake ɗaukar harami a je a yakin hajji yana da lokacinsa da aka keɓance in ya wuce to ba zai yiwu ba sai wannan lokacin ya ke wani wa huwa shine shawwalul watan shawwal shine farkon watannin hajji wa zulqa'dati da watan zulqa'da wa zulhijjati da watan zulhijja wata uku ne aka ware domin aikin hajji ashhurul hajji watannin hajji guda uku ne ka gane ai yau aka ce an ga watan sallah sallar azumi 29 ga watan ramadana ko 30 ga wata rana ta faɗi aka ce an ga watan shawwal a wannan daren idan ka zo miƙaci ka yi wanka ka ɗauki harami da niyyar hajji ka tafi maka ka zauna ka jira har aka yi arfa hajjinka ya inganta saboda ka yi ihraminka a cikin ashkurul hajji ina fata an gane wai ba sai gobe ɗaya ga wata ba in dai rana ta faɗi aka ce yau ga watan shawwal ya tsaya ai ya shiga maganar ramadan hukuncin ramadan ya ƙare yanzu an shiga watannin hajji daga ranar ko a daren da wata ya tsaya na shawwal in ka ɗauki harami ka je ka jira har aka yi arfa da kai ka samu hajji hajjin ka ya inganta domin ka ɗauki ihramin ka bi zamanin makasusin wa huwa shawwali wa zulqa'ada wa zulhijja sannan wa makamin ana yin hajji a wani guri makasusu abin keɓancewa yadda ba a yin sa a kowane zamani to ba a kowane guri ake yi ba ba za ka ce ka tafi abuja ake hajji ko ka tafi nijar ko ka tafi sokoto ko ka tafi morocco ko senegal ko sudan ko wani gari wa huwa shine makkatu garin makka ko a madina kake ba za ka ce ka yi hajji a madina ba sai ka zo makka a can ne gulaban da Allah ya shar'anta aikin hajji yake a garin maka ita kadai don haka ga hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi hajji sai da kuke je maka bai yi shi a garin su na Madina ba darul hijrat maqarru rasulillahi amma duk da haka bai yi hajji a garin Madina sai da ya fito zulhulaifa ya dauki harami ya je garin makka sannan ya yi hajji to ba a yin sa a ko ina sai maka bil muqimi biha ga mazauni biha ga ita maka idan mutum mazaunin maka ne to lokacin in watannin nan sun kama guda uku lokacin da zai ɗauki harami shi ne wakatar ihrami ko galin maka shi ne wato lokacin ɗaukar haramin ba sai ya fita wani miƙati zulhulaifa ko juhufa ko yalamlamu ko zatu irkin ko ƙarnul manazili waɗannan gurabe su ne miƙatai na baki masu zuwa daga wani gari ya da zango su ɗauki ihrami su zo makka in mazaunin makka ne daga gidansa zai yi wanka ya yi niyya ya ɗaura harami ya fita mina in alhaji suna arfa ne ya je ya same su a arfa wa zulhulaifa amma gunda ake ce masa zulhulaifa shine miƙati na ɗaukar harami liman tawajjaha min al-madina ga mutumin da ya fuskanto makka daga garin madina ya fi kowane miƙati nisa domin bayan garin madina ne kawai yanzu kan garin zulhulefa ya kuma haɗewa da madina daga ka fito a garin madina an ka zo zulhulefa a nan za ka sauka kamar yadda manzo Allah a zulhulefa ya yi wanka ya ɗauki haramin sa na hajji to kai ma daga madina nan za ka yada zango ka ɗauki harami tafiya ce kusan kilomita ɗari biyar da wani abu ya fi kowane miƙaci nisa wani juhufatu wurin da ake ce masa juhufa shi kuma gurin ɗaukar harami ne liman tawajjaha min misr wa shari wal maghrib ga mutumin da ya fuskanto garin makka daga ƙasar misra wa sham da ƙasar sham ita ce siriya a yanzu wal maghrib da ƙasashen yamma wato almunan duka mun shiga maghrib asali morocco algeria tunisia murtaniya libya su ne magrib a wancan zamani larabawan yamma wanda suka tsallako maliya su ake ta musu magrib waɗannan ƙasashe su ne magrib a wancan lokaci amma daga baya nasara da suka zo suka yayyanka kowace aka sa mata suna wata ita morocco sai kawai aka bata da suna magrib su a larabce su ne magrib a yanzu daga magrib an samu morocco din da turancin faranshi inda su suka yi gurin mulkin mallaka to duka gaba ɗaya ƙasashen magari a lokacin a wancan zamanin ana ake samun musulmi a yammacin duniya yankin magari larabawan magari amma daga baya kaga musulunci ai ya yaɗa hannun ma magari ne har ko ina ma ƙasashen afirka gaba ɗaya magari ne wa yalamlamu gunda ake ce masa yalamlam liman tawajjaha min al-yaman miƙati ne na ɗaukar haramin haji da umra ga wanda ya fuskanto maka minar yamani daga ƙasar yaman in daga yaman ka taso zuwa haji to in ka zo ya lamlamu a nan za ka sauka kai wanka ka ɗauki niyyarka da haraminka na haji wa zatu irkin gunda ake ce masa zatu irik shi kuma liman tawajjaha miƙati ne na ɗaukar harami ga wanda ya fuskanto maka min farisa wa kurasana daga iran da iraki su ne farisa kurasa farisa iran a yanzu ka gane a su ne farisawa fursu kenan kurasa ne shine iraki a yanzu a lokacin ana gaya musu waɗannan sunayen iran a zamanin babu suna iran amma iraki akwai ta ita ce iraki da an ce iraq din gaba ɗaya har iran din yanki ɗaya a wajen laraba an suka ce ƙasar iraki to da iraki ta yanzu da iran ta yanzu gaba da iran in suka ce farisa ma ita ce kasan larabci daga baya ya zo yana baya da duk farisan sai ake a iraki da farisawa ne larabci zuwa yi ita kuma sham rumawa ne larabci zuwa yi ta gane ai larabci zuwa yayi mamaya har ya danne asalin asalin harshen yanzu falastina wa asalinsu amalikawa ne ba larabawa ne amma saboda ƙarfin harshen larabci da ya mamaye gurin ya ganye harshen ma sun zama laraba larabci suke ba wani amalikanci kuma yanzu to haka ƙasar misira su kuma da kibdawa ne babu larabci ko ɗaya a zamanin manzo Allah har yayi wafati babu laraba a misira amma yanzu ana kirga ta ita ce ƙasar laraba mafi girma mafi yawan mutane kibdancin gaba ɗaya yanzu in akwai ma sai an bincika ake samun wani asalinsa ba kibɗe ne amma shi yanzu larabci ya ci ne saboda ƙarfin addinin musulunci da kuma ƙarfin harshen larabci sai ya mamaye waɗannan harsunan gaba ɗaya don a ce kurasana ana nufin iraki mutumin da ya taso daga nan in ya zo ga su irkin a nan zai sauka ya yi wanka ya ɗauki haramin to alhamdulillah mun gama batun miƙati wala yin aqidu illa bi niyyatin maqrunatin bi qawli aw fi'li alhamdulillah har yanzu muna cikin rukuni na farko na al-ihram sai ne risala shafi na nawa Mune. Kururu, takari. Mutumin shi ne takari. Kururu kuma yankin akwai guda da tukuru. Oh, an daga kawo guda da tukuru? A wannan liƙati ne? Na magari ko? Eh, to a shi ne a yi tun da aka zama bangare ba yi bayan tukuru ne yauwa da ba alaikum sarkin noma ya gona a bangaren magaribi ya kawo ba yauwa bangaren magaribi ne to lokacin da ya shari kaga musulunci ya yaɗu ke da ya shiga biladin tukuru yanzu su don ma asali ai ba laraba ba ne ba a zan bakaji makwatakwasu da nisira shi ne larabcin ya tsallako amma akwai laraba yan tsaro makiyaya da suka tsallako yin abin nan maliya din suka shigo sudan shi ne larabcin ya yafi har ya zo tabi su ma mutanen tabi ba suna kira kansu laraba ba shiwa shiwa to irani risala ta murdani 693 ina za mu tashi na'am lil abdu ko abdu wala yin bajini wai kurahu an yi akula mutaki'an an karhanta mutum ya ci abinci mutaki'an yana kishingide ina fata an gane cin abinci a kishingide makaruhi ne mai shari'a ce maka wasu fatul ittika'i siffar kishingida Qur'ani ba ya gaya mana sifar ‘yan aljanna ba muttaki'ina ala sururin mutaqabili suna kishingida akan gadaje kuma suna fuskantar juna to siffar ittika'i kishingida inji mai sharhi kenan an yamila ala mirfaqihil aisari mutum ya karkata a bisa gwiwar hannunsa ta hagu haka ko a shi da kishingida ko akan fulo ko ma ba fulo mutum ya karkata bangaren gwiwar hannunsa ta hagu ai bi an ya fi dalfakizar yusra ko ya shimfiɗe cinyarsa ta hagu wa yarkuzu fiha almirfaqil yusra kuma ya kafa gwiwar hannunsa ta hagu fiya a cikin wannan cinya tasa ta gane kamar haka kenan wa ya atamidu ala ya sai ya dogara a kanta wal fakizil yumna ita kuma cinyar dama ka'imatun tana tsaye wato wato haka kenan ko to shine asalin al-ittika'u to amma in yayi haka ma ko a ƙasa ya ajiye gwiwar hagu shi ma dai ittika'i ne makaruhi ne mutum ya ci abinci a haka domin manzo Allah na cewa la akulu wa ana muttaki'u ba na cin abinci ina kishingide yace wa inna ma akulu kama ya akulu abdu ni ina cin abinci kamar yadda bawa yake cin abinci sannan ya ce wa yukurahul aklu an karata cin abinci min ra'asin sariri daga kan madurguji madurguji abinci da aka zuba da nama to ko ba nama ra'asin sariri shi ne tsakiyar kan to ka sa hannu ka yago wannan masariri sai ka munana abincin mutum mai kankani ne ba zai ci abincin ba ana so ka ci gaban ka kamar da muka karanta jiya abin da yake sama in ya faɗo gaban ka shine rabon ka in ka yake saman tun farko ka zalunci abokanan cin abinci wa nuhiya anil qiran fi tamri an yi hani game da haɗa bibbiyu cikin cin dibino an kawo mana dibino nan hadiya ko kyauta ko mun haɗa kuɗi mun saya to an hana ka dinga haɗa bibbiyu to ba dibino kadai ba har dan wake har kosai har nama soyayyen nama ko gashe shi da aka yayyanka da halatta in dai da kai da mutane kuke ci ka dinga hada biyu ba wakila aka ce amma inna zalika wannan hani da aka yi ma'al ashabi shuraka fi tare da abokanai ne wanda kuke tarayya fihi a cikinsa kowa yana da haƙƙi daidai wa daida a cikin wannan dibinan ko wannan gyaɗar da ake ci ko wannan soyayyen nama. Wala ba asa bi zalika babu laifi da haɗa bibbi ko uku uku. Ma a halika in kana ci ne tare da iyalanka. Ai da ba kai ne ka ce fa Ko kai ne ka auno. To kowa dole ya ci ɗaya amma kai ba laifi don ka haɗa biyu. au ba a ƙaunin ko kuma kana ci tare da mutane ta kunu da ka zamanto an ta al'amtahum kai ne kake ciyar da su tuwon gidanka ne ko dubinan daga gidanka ka fito da ko ko dan waken to ko goma goma ka hada babu ne amma su abokanan cin duk wanda ya hada biyu yayi haramu ka gane ai sai dai in za ku yi sharadi a junan ku to dan wake ci ɗaya ba yi da daɗi amma za mu dinga cin bibbi ko uku uku to wannan ya halatta haka kuma duk wanda ya wuce ka'ida da aka yanke kuma ya yi zalunci wala ba asa babu laifi fitamul cikin dibino wa shibihi da makamancinsa kamar wata inya ko gyada ko aduwa an ta jula ya duka hannunka ta yi yawo fil ina a cikin ƙwaryar dibinan nan ko ko nama ne ma soyayye ko gasashi lita'akula ma turidu minu domin ka ci abin da kake so minu na wannan dibinan ko wannan nama saboda wani baya son nama mai kitse wani baya son jijiya wani baya son mai kashi to babu laifi ko a gaban waye kaga wanda ya maka ka sa hannu ka ɗauka don babu ka'idar ka ci gaban ka ka gane ai abinci iri ɗaya ne shi ne aka hana ka ci gaban wani tare aka dafa miyar iri ɗaya ce tuwon tare komai ɗaya ne to nan ne za ka ci gaba wani abin da yake gaba wani shine a gaban ka amma abin da yake ana samun bambanci kamar idan gyaɗa ce ana samun mai tsutsa ana samun boli wannan za ka iya zuwa gaban kowaye ka ɗau wanda kake so amma dai karkaci abinda aka hana ka ka haɗa biyu walaysa ghaslu yadi qabla al-dali min as-sunnati wanke hannu kafin a ci abinci baya daga sunna a ce wai dole in za a ci abinci sai an kawo ruwa an tsoma hannu ko sai ka je ka wanke hannunka kai musulmi da aka sanka duk sanda za ka yi alwala sai ka wanke hannu ba sunna ne wai za a ci abinci dole sai a wanke hannu ba illa an ya kuna biha azal sai dai yana akwai wani datti a jikin hannun wannan kuma kiwon lafiya wajibi in ka san hannunka da datti ko da wani disease ko wani abu virus da zai iya jawo cuta to wannan ka wanke hannunka wani ya gasi ne da huwa fahu lallai ne mutum ya wanke hannunsa da bakinsa ba da ɗali bayan ya gama cin abinci ya wanke hannun nan miyar gamari daga miya ko romo idan abincin mai miya ne ko mai romo ya ci to bayan ya gama lallai ya wanke bakinsa ya kurkure ya wanke hannunsa wal yumamid fahu lalle ne ya kurkure bakinsa minan labani daga nono da ya sha ko da ba da hannu ya sha ba ko da ludayi inda ya sha nono laban ba ba ba halib ba kasa akwai halib madara milik wanda aka tatso ko danya ko an dafa shi kuma laban shine kindirmi akwai halib akwai laban to idan halib ka sha wannan ba matsala dama ba yi da kauri yawa kamar ruwa yake amma laban ya zama kindirmo ya yi kauri in baka kurkure bakinka ka wanke ba kamar bakinka zai iya yin wari to lalle ne ya wanke bakinsa daga shan nono kindirmo ballantana in ka hada da fura ka dama kaga ya ƙara samun kauri da kuma bakon abu wanda zai iya sa baki ya yi wari in ba a wanke ba alhamdulillah sai ne hashiya sai zakariya zo sai gida kasi a kawo can na ne hashiya dari nawa to hashiya ta adawi dari biyu da talatin da ɗaya Kira ta hudu ثم إذا فرغ ده 30 ده لا ثم إذا فرغ من مثل اليد اليمنى sannan idan mai taimama ya gama shafar hannun dama bilyadu yusra da hannun hagu ya gama wato ya shafi dama da hannun hagunsa hannun hagun ya shafi dama ala sifatul mutaqaddima a bisa sifar da ta gabata to yamsahu yadal yusra sai ya zo ya shafi hannunsa na hagu biliyadil yumna amma da hannun dama hannun dama shine zai shafa hannun hagu haka za haka nan ai ala sifatil mutaqaddima abu sa siffar da ta gabata fi masil yadil yumna cikin shafar hannun dama irin yadda ya shafa hannun dama to haka nan zai shafa hannun hagu fa yaj'ala asabi'a yadihi yumna yana sanya ɗan yatsun hannunsa na dama ala adrafi abu sa gefen asabi yadda yi sura ɗan yatsun hannunsa na hagu tun mai yuru asabi a sannan sai tafiya da ɗan yatsunsa na daman ala zahiri yadda a bayan tafin hannunsa wa zira'i da bayan zira'insa in yadda ya gaya ma a dama wa kada hana alai asabi a hakika ya tankwara ɗan yatsun hannun daman a zira'in nasa hatta ya buluga limirfaki har sai ya iso zuwa gwiwar hannu sun mai ala kafta husa ne sanya tafin hannunsa na daman ala baɗini zira'i a bisa cikin zira'insa na hagu min ɗayi min faƙi daga gefen gwiwar hannun ƙabidan yana mai yin damƙa alaihi ga gwiwar hannun to haka zai sha kuwa ta ya bugar ku'a har sai ya iso wuyan hannu wa ya jiri sai ya gudanar da baɗina bahanin yumna cikin babban ɗan yatsan hannun dama ala zahiri yusra abu bayan babban ɗan yatsan hagu shine irin yadda ya gaya maka a hannun dama fa idza balagal ku'a idan ya iso zuwa wuyan hannu min yadi hillu suran hannunsa na hagu mata kaffa hulyum na sai ya shafi tafinsa na dama da kaffi hillu suran da tafinsa na hagu kowanne ya shafi kowanne kenan ila akiri a darafi har zuwa ƙarshen gefe-gefen ‘yan yatsu, ai a darafar kaffi gefe-gefen tafin hannu. A rada biyu abin da yake nufi ila akiri a darafihi ai baɗinar kaffi wal asabi tafin hannu da kuma cikin ‘yan yatsu. Yake wanzur to ka duba, kaifa sakata, alkattin yusra, yaya malam ya yi shuru. game da tafin hannunsa na hagu can ba cewa ya kai za balagal ku'a masahal yumna bi kaffi hil yusra yace ya shafi hannun dama da tafin hannunsa na hagu to bai ce kuma ya shafi tafin hannun hagu da hannunsa na dama ba ko to dalili illa an yuqala ana cewa inna kulla wahidatin hakika kowace tafin hannu daya minhuma daga dama da hagu ba su hata ita mai yin shafa ce wa mamsu hata kuma abar shafa ce da aka ce dama ya shafa hagu ko hagu ya shafi dama a to ai lokacin da dama ya shafa hagu shi ma hagun ya shafi dama ko saboda haka baya baya bukatar sai ya ce maka ya shafi tafinsa na hagu da tafinsa na dama domin kowane hannu in zai shafi ɗan uwansa ma sai ha sai mai yin shafa وممسوها كما إتما أبر شافاج وهذا أشير الكلام على صفة التي ذكرها الشيخ وأن شين الشيخ زنشي أبو صفة مالم رسالة شين الشيخ أبو عبد الله ابن أبي زين الكيرواني ذكرها يا أنبتيت عند أكي شافر تيمما والمشهور قولي مشهور أمالكية مراعاتها كياي وأن صفة أن أزوين تيمما a yi ta daidai sifar yadda mai risalar nan ya ambata. Wa'adda ha ba abu shashin malaman malikiya ya ƙidaya wannan shafar da wannan sifa ta mai risala fi fada'ilu tebun da cikin mustahabban taimama. Yin wannan yadda mai risala ya kawo mustahabbi ne daga cikin mustahabban taimama. Wa ma zakara fiha abinda mai risala ya ambata cikin wannan sifa min al-intiqali daga shiruwa daga hannun dama bayan an gama shafar dama ilal yusra zuwa ga hannun hagu qabla istikmalil yumna kafin cika shafar dama sai ruwayat ibn habib ruwayat ibn habib da yayi an maliki daga imam malik rahimahullah ka gane ai wa qala ibn al-qasim shiku abdurrahman ibn al-qasim yace yamsahu yumna yana gama shafar dama qabla shuru'i kafin haduwa fil yusra cikin hannun hagu ka san da yace in aka shafo nan eh aka zo nan sai a yi haka kuma a zo nan in yi wurin sai ya yi haka kaga ai bai faɗi shafar tafi hannu kaga ai ba gama shafar dama ba sannan yake a zo nan kuma a shafo zuwa nan sannan in aka zo nan aka zo nan sai a yi haka sannan yake a yi haka a nan ne dama ya cika shi ma habu ya cika ko wannan ruwaya ibnu habibin ne an maliki haka ibnu habib ya rawaita daga imam malik yanda ake yin shafar taimama to amma ruwayar ibnu al-qasim yamsahu al-yumna zai gama shafar dama har da kafin hannun qabla shuru'i kafin haduwa fil da cikin shafar hagu waqtarahu lakani imam lakani ya zabi wannan kauli na biyu na ibnu al-qasim wa abdul haqqi da imam abdul haqqi wa sawaba ko kuma ya katarnantar da wannan yace shine mafi daidai ibn intiqal domin ciruwa daga hannun dama ila saniya zuwa hannu na biyu shine hannun hagu qabla kamalul ula kafin cikar shafar hannun farko shine dama mufawwitun yana tserarwa ne fadilatu tartibi ga mustahabbin nan ko falalan ta jeranta dama dazu na gaya maka jeranta farillai a taimama da alwala sunna ne jeranta sunnoni kuma mustahabbi ne ko to saboda haka idan aka kauce wa wancan na biyun yana tselar da mustahabi ko falalan nan ta tartibi tunda ba a gama wancan ba aka shiga hagu sai da aka zo ƙarshe aka cika damin kuma aka cika hagun kaga babu tartibi allazi bainal mayamin wal mayasiri falalar tartibi da take tsakanin madamaita da mahagunta to alhamdulillah wa qala ba'du shuyuki a to bari bari mu karasa ba'du shuyuki ɗaya daga cikin malaman ko shehunan malikiya ya ce al-ahsanu qawli mafi kyau riwayatu ibnu habibi shi kuma riwayatar ta farko ta ibnu habibi ba ta ibnu qasim ba me hujjarsa shi kuma liyan la yamsahu ma yakunu ala al-kafi min at-turabi wai domin kar ya goga abin da ya kasance a bisa tafinsa na hagun na mina turabi na turbaya ba ya goga ba kar ya goge ba ya yi bugun ƙasa ba bayan ya yi bugun farko ya shafi fuska ya zo ya yi bugu na biyu ko da ya karkaɗe akwai guntun kula da ƙasar ko to idan ya zo ya yi haka ya yi haka ya zo ya yi haka ai ya goge ƙasar da take tafi dama to da wace ƙasa zai shafi ina fata gani shi yasa aka ce ya kyale cikin tafin damun kar ya shafe shi saboda guntuwar ƙasar nan da zai zo ya yi shafa da ita ya koma an yi so an zo ƙarshe sai a yi haka ka ji dalilin da ya zaɓi wannan tsauni shi to alhamdulillah sai ne askar ba fito da agogo ba ka dinga duba mun lokaci ƙarfe nawa to kai saura to ina ne askari shafi na tamanin da hudu to ina ne askari shafi tamanin da hudu wa ya karauti shafi'i mutum yana yin karatu ne cikin raka'ar shafa'i da sabbi hisma rabbikal a'ala da sabbi hisma rabbikal a'ala bayan fatiha a raka'ar farko wal kafirun da qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta biyu bayan fatiha wa fil witri a cikin raka'ar witri kuwa yana yin karatu bayan fatiha bil ikhlasi da qul huwallahu wal mu'awwidhatani da falaki da nas wala qunuta fihi babu al qunuta a cikin witri alal mashhuri abu ta qawli mashhuri na malikiya shafi'awa su witrin su a menen al qunutun su a witri suke ba a sallar asuba ba ka gane ai shi yasa za ka ga masu tarawihi ko tahajjudi a masallacin harami in aka zo raka a ƙarshe ta wuturi aka ɗago daga ruku'u sai an yi alƙunut an yi addu'o'i sannan a tafi sujjada wannan shafi an ce ya sun suka ɗauki ruwayar alƙunutu da ake yi a raka'ar wuce to a malikiya alƙunutu a sallar asuba ake babu alƙunutu fi ai fil witri alal mashhuri abu sa qauli mashhuri wa raka'atal fajr rakawai nan guda biyu na alfijir sunnatun sunna ce wakila aka ce nafilatun nafila ce ita akwai sabani a cikin matsayinta sunna ce kamar shafa'i da wuturi ko kuma nafila ce kamar tahiyatul masjidi an samu kaulani kuma dalilin da ya jawo wannan sabani hata a malikiya sharaɗin da malaman fiqh suka gindaya duk wani aiki wanda ba na wajibi ba da manzan Allah yake yinsa a cikin jama'a ba a koye a gida shi kaɗai ba wannan sunna ne. Duk abin da yake yinsa a koye ko a gida ba tare da ya sanar ya yi umarni da yi a waje ba shi kuma mustahabi. To, ita da katanin fajiru dai a gida manzan Allah yake yi. ba a waje ba ba a masallaci ba kaga an waccan ka'ida sai a ce mustahabbi ce to amma kuma akwai ka'ida duk aikin da manzo Allah ya dawwama yana yi baya fashi shi kuma sunna ne to ita kuma katanul fajiri manzo Allah baya fashi to to kaga nan an samu sabani kenan in an waccan ka'ida sunna ce in an wannan ka'idar mustahabbi ce wa waqtuha lokacin ta ita rak'atan al-fajr ba da tsulul al-fajr bayan hudowa al-fajr ne ba a yin ta cikin dare wannan shabai da wuturi ne sai al-fajr ya hudo kafin ayi sallar asuba sannan ake yin ta wa man dakhala al-masjid wanda ya shiga masallaci wa qabla an yarka'a kafin yayi nafila fi a cikin masallacin ka gane ai ya shigo masallaci bai yi rakatan fajr ba fa uqimat alaihi salatu kuma sai aka yi iqamar sallah gare shi ya shigo ana iqama to yarka'u sai ya fita yayi wannan raka'o'in guda biyu karijahu a wajen masallaci baya halatta yayi su a cikin masallaci a lokacin da liman yake sallatar asuba sun mardiriku sannan ya jayyada cikin liman a cikin sallar asuba wannan sai dai ya haƙula da rakata mai fajin sai bayan rana ta hudu ga magana ya ce wannan imu mutumin da ya bacci ya makara an wurdi ga barin wuridinsa mun jiya mun faɗi ma'anar wurdi na nafila kamar shafa'i da wutiri wurdi ne ko duk wata sallar nafila da ka saba yin ta kullum ko raka a goma kake sallama biyar duk dare za ka yi sannan ka yi shafa'i da wutiri to wannan nafila ta zama wurdi to mutumin da ya makana gaban wannan wuridi nasa na nafila in tasabbaha in ya wayi gari alfijir ya hudo lintizal jama'ati yana sauraron salatul jama'a a masallaci ya ga liman bai zo ba to sallahu ya sallaci wuridin nasa shafa'i da wuturinsa da bai yi ba ko alfijir ya hudo ko a gida ne ya san zai iya yi ya zo ya samu sallar asuba ya sallaci shafa'i da wuturinsa ko alfijir din ya hudu dan saboda wuridi ne ba tsoron nafila ba ne. Wa'illa in kuma yana tsoron tserewar sallar asuba, ba dara ila farbihi ya yi gaggawa zuwa farillarsa ta asuba. Kar ya bari a dalilin wata sallah ta nafila ko ta sunna sallar asuba ta tsere masa a bayan liman. Wa anil wutiri wanda ya makala gaban wutiri can an wurbihi ba, shine kamar sauran nafulfuli da ya saba yi dare. wannan kuma shafa'i da wuturin ne ma ya makala bai yi ba to fa fi sa'atil waqti in a cikin yalwan lokaci ya farka yusallil jami'a zai sallaci gaba daya me ya jami'a ash-shaf'a wal witra wa rak'atan al-fajr wa subh sune al-jami gaba daya yayi su inda lokacin yana da yarwa ko da fa an fito a masallaci ne amma akwai sauran lokaci kafin hudowar rana zai iya yin raka'a bakwai kafin rana ta hudu ya yi shafa'i da wuturi kaga uku kenan ya yi raka'a ta ne fajiri biyar kenan ya kawo sallar azuba bakwai kenan rana ba ta hudu wa fi diki a cikin kuncinsa kuncin lokaci lokaci ba zai bashi dama ya sallaci sallolin nan raka'a bakwai ba rana ba ta hudu ba to ya ka tasiru alal wuturi ya taƙaita a bisa wuturi raka'a ɗayan nan ka gane ai daga yayi raka'a ɗaya na wutiri ya tashi ya kawo sallar asuba raka'a biyu wa yusalli raka'atay al-fajr ba'da tulu'i shams sai ya sallaci raka'ata al-fajr bayan hudowar rana ba ba da salatu subuhi ba ka sa akwai masu yin ta bayan an sallar asuba bayan liman sun yi sallar asuba tare da liman kuma ana sallan yawa su tashi kawowa raka'ata al-fajr wannan makaruhi domin an karanta yin nafila kowace iri ko bayan sallar asuba har sai rana ta hudu alhamdulillah sai ne Allahu wal wadi ina ne shafi ɗari da tamanin da shida ina ne kuma idza wazanta ko wa idza wazanta al-amsila الأربعة الثانية sannan wato wa izawa don tal'amfilat al'arba a saniya idan ka auna misalce-misalce hudu na biyu filkisin al'awwal cikin yanki na farko su ne fatahal waladul baba a kalar fa'arul jubna kasaratul hirratul ina'a a ɗafatul bintu zaharata su ne amfilatul arba'atul saniya a saniya yake to laƙasa ne ta zama namlatul giza har zuwa su hajjibul mu'allimatul binta ita ce asaniya amma kuma kirkisin al'awwal a yankin farko na gefen dama idan ka auna ta bima amama da abin da yake gabanta filkisin sani a yanki na biyun abin da yake gabanta shine yujma'ul giza'u durkabul hisanu tuhulabul baqara tuhazzibul bintu tuhazzabul bintu to ra'aita zaka ga anna kullu mudari'in fil qismi thani dukkan wani fi'li mudari'i da yake cikin yanki na biyun nan tagayyara shakluhu wasalin sa ya canja a yankin farko an ce tajma'u a yanke yaji an ce yujma'u kaga duka mudari'i ne ma'anarsa ɗaya amma kuma kamannin wasaninsa ya canza yarkabu da yurkabu tahalubu da tuhulabu tuhazzibu da tuhazzabu kaga duk bakin ɗaya ne fi'ili mudari'in ne amma ta gayyara shakalu wasaninsa ya canza fasara awwaluhu madmuman harafinsa na farko sai zama abin yi wa rufuwa tahalibu sai aka ce tuhulabu ko tajma'u aka ce tujma'u wal harfu allazi qabla akhiri harfi na biyun karshe sai zama mabtuha abin yi wa fata da an ce tajma'u sai aka ce yujma'u ko tuhazzibu aka ce tuhazzabu kaga na biyun karshen zan an masa fata wa ra'aita aidan kuma zaka gani dai annal fa'ila asalin fa'ilin huzifa an shafe da aka ce tahalibul bintul baqarata sai aka shafe albintu a matsayin fa'ili sai aka ce tuhlabul baqarat wala ba'alul maf'ul bi maf'ulun bihi a bangaren dama da yake da fata sai ya zo ya maye anhu ga fa'ili fasara sai maf'ulun bihi ya zama marfu'an abin yi wa rufu'a ba da an kana mansuban bayan da a jumla ta farko ta gefen dama ya zama abin yi wa fata to hadal maf'ul ko bihi wannan maf'ulun bihi allazi asbaha marfu'a wanda yanzu ya wayi gari abin yi wa rufu'a bil amru yake kisin misali a cikin misaltan misaltan yanki na biyu jami'uha gaba ɗayan wannan fi'ili a maf'ulun bihi yusamma na'ibul fa'il shine ake ambatansa da sunan na'ibul fa'il وإذا تأملت أمثلة الرابعة والثامنة وإذا تأملت الأمثلة الرابعة والسابعة والثامنة إن كان رد مسلسل مسلسل نهدو da na bakwai da na takwas alimta bil bidaha ko za ka yi sani bil bidaha da gaggawa ba tare da ka zurfafa wani tunani ko bincike ba annan na'ibul fa'il cewa shi na'ibul fa'il din nan إذا كان مؤنثا إذا زما مؤنثي لي كان الفعل مؤنثا شي ما في إذا زما مؤنثي أيضا كما تحلب أكت البنت بعد يحلب البنت إن كت يحلب سنة كت الولد ko idan fa'il ya zama mu'annasi to zalla tun a farkon fi'ilin ma ya zama mu'annasi da aka ce tuhazibul mu'allimatu inda mu'allima ce ba za ta yi hazibu ba in ka ce yuhazzibu sai ka ce almuallimu wannan shine ka'ida idan fa'il ya zama mu'annasi to dole fi'ilin sa tun a farko shi ma ya zama mu'annasi ba za ka sa masa lamirin namiji ba alhali mace ce mai aiki ko a hausa ma haka ko yaro ya zo yarinya ta zo kaga akwai bambanci amma yan wanka bale bale su ba sa bambancewa namiji ma mace kuma abu na gaske amma a hausa Allah ban mata lamirin ya yi ta yi ya ci ta ci ya shiga ta shiga ya yi bacci ta yi bacci kaga akwai bambanci a larabacin ma ta ce da ya kake bambace mace da namiji ko ne kato shafi na ɗari da nawa ɗari da talatin da to ina ne albasu fi manhajin madarisin ibtida'iyya a cikin manhaji na san manhaji aiko annahaji dai kamar addari ne hanya manhaji a cikin matafiya almadarisin ibtida'iyya na makarantu na firamare na ibtida'iyya dirasatun akwai karantarwa wafiyatun cikakkiya limabahisi hazal babi a mabahasi da aka gudanar a wannan babi na al'arrabu min al'asma'i a cikin rahul wabi na ibtida'iyya irin nasu alai duba da muka karanta yi wa innaka cewa kai za ta amsa amsilatal mutaqaddima dan ka lura da musamman da ta gabata a can cikin manhaji na ibtida'iyya wa tadabbarta asma'a hal mu'raba kuma kai tadabburin sunayenta abin yi wa irabi a can وبحثت فيما اشتملت عليه من انواع الإرابي eh kuma kai bincike cikin abin da suke kunshe da shi na nau'o'in li'irabi wa alamati da alamomin li'irabi to tazakkarta zaka tuna ma sabaqat dirasatuhu hunaka abinda karantarwansa ya gabata a wancan littafi na ibtida'iyya ala abinda zaka tuna cewa anna haza wannan suna da ake masa li'irabi la yuhawwalu ba a juya shi dunan audati ba tare da komawa la zikirin qawaid zuwa ambatan ka'idoji fi shay'in cikin wani abu min al-idad na takaitawa wal ijmal da kuma kyautatawa ba alhamdulillah sai ne sai mu tsabari a ta'alimi ne farko kai to ina ne ta'alimi shafi na 68 تعليم المتعلم شافي نفس السنة تقل هذا متاجي ها وكيل عكسي رؤيا محمد في الانكة رؤيا عن رويته akwai hamza a saman wadin ru'iya an ga daga ru'uya mafarki an yi mafarkin muhammad fil manami a cikin bacci ba da wafati bayan mutuwarsa. Fakila lahu sai mai mafarkin ya ce masa ya tambaye shi, kai fa kun tafi halin nazi, yaya ka kasance a cikin halin fitar rai? Wani a mafarki ba, wani daga cikin wanda suka san ko almajiransa ya mafarki da shi sai ke masa tambaya. Ni lokacin da ka zo mutuwa, yaya ka ji a halin fitar rai? Fakala sai ya ce, a lokacin kuntum muta'ammilan fi mas'alatin na kasance ina ta tunani cikin wata mas'ala min masailil mukatabi daga mas'alolin bawon da aka karya wa fansa ina cikin tunani yaya zan yi na walwala wannan mas'ala ta mukatab ina cikin wannan tunani falam ash'ur bi khuruji ruhi ban ma ji lokacin da raina ya fita ba kawai sai jina ne a lahira kaga ba maganar bige-bige ko shure-shure ko zafin fitar rai shi da san ma yadda aka yi ba kawai ganin sai alahira bai gama warware masa Allah da bukatar ba kawai sai jin sai ya alahira shi ne falam a shu'uru ban ji ai a shu'uru shi ne adinar ilimin dan koma bayan sani ban sani ba shi ne lam a shu'uru din ni ban ma san lokacin da raina ya fita ba kaga ya nuna ya gaskata maka waccan ma'ana sana'atuna hazihi min al-mahdi ila al-lahd wannan sana'a ta mu ta neman ilimi ko karantarwa tun daga tsumman goyo muke yin ta har zuwa kabari wakila ko wasu malamai suka ce innahu shi wancan Muhammad da aka wannan mafarki da shi ya faɗi wannan ƙara fi akir umrihi dama an ji ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa lokacin yana cikin jinyar ajali ya gaya wa masu duba shi yana cewa shagalatini masailul mukatab mas'alolin mukatab bawon da aka karya wa fansa sun shagaltar da ni an al-istidadi ga yin tattali da tanadi da haja da ga wannan ranar ta fita rai ranar da zai rasu tun yana da rai wani ya je duba shi ya je yana faɗar wannan amma fa mala yake karka yi tsammanin maganar da yake faɗa wai mas'alolin mukatab sun hana shi tanadin ranar mutuwa a wa inna ma ƙara zalika ya faɗi wani ne tawazu'an domin ƙanƙan da kai yana gaya wa wani daga cikin mutanensa ne wannan domin tawazu mutumin da ya rayu cikin karatu da karantarwa har ya zo mutuwa kuma sai bai yi tanadin mutuwa ba ai shi ne ya tanadin mutuwa kuwa mutum dubu nawa suka amfana da iliminsa har yanzu gashi muna karanta shi an karanta za a masa addu'a da fatan alheri alhamdulillah sai ne to ina ne muka tsamani na'am babu al'amali fita ya muni babi ne da yake bayanin yadda ake yin aiki cikin yin taimama حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه اقبل هو وعبد الله بن عمر nafi'u ka gane ai malamin imam malik ya fuskanto shi da malaminsa abdullahi dan umar wannan shine riwaya mafi inganci ta hadisi kamar da imam bukhari ya faɗa a cikin hadisansa yace asahhu riwayat malikun an nafi'in an ibn umar an rasulillah wannan shine mafi ingancin riwaya ji imam bukhari a ce maliku ya samo daga nafi nafi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce daga manzan Allah to ƙarshen ingancin ruwaya ce saboda dukkan su siƙa ne amintattu ne an san maliku almajirin nafi'u ne an san nafi'u almajirin abdullahi dan umar ne shi ko abdullahi dan umar sahabi ne in ma daga babansa umar ya ce in ma daga manzan Allah ya ce duka wannan babu iskali to maliku daga nafi'u daga Abdu- shi maliku a nafi'u ya fuskanto huwa shi nafi'un wa abdullahi da malamusa abdullahi ibn umara min jurfi daga gonan nan ko dajin nan na jurfu na bayan garin madina hatta idza kana bil mirbad har yayin da suka kasance a wani guri da ake sai masa mirbad nazala abdullahi abdullahi ibn umar sai ya sauka daga kan abun hawansa fa tayammama sa'idan dayiban sai ya tayammama a guri mai tsarki fa masa wajahu wa yadayhi sai ya shafi fuskarsa ya shafi hannayensa ilal mirfaƙar zuwa gwiwoyin hannaye sun masalla sannan ya yi sallah kaga nan shafa ɗaya a bugun ƙasa ɗaya yi saboda haka bugun ƙasa na farko shine farilla na biyu sunna ne in baka yi shi ba ba komai taimama ta inganta kamar da na ibnu umar bugu ɗaya yayi ka gane ai fa taimama sayidan ɗayi ba aka ce wa masa wajahu wa yadayhi ilal mirfaqaini summa salla wa haddathani an malikin an nafi'in Allah Abdullahi ibn Umar kane ya tayammamu ya kasance yana yin tayammama ilal mirfaqin zuwa gwiwoyin hannaye. Farilla dai iya wuyan hannu ne, amma in ya shafo yana zarcewa har zuwa gwiwar hannu. Kaga wannan a hadisi ne, amma abin da makaranta a a littafin risala shi kuma yana fassara maka wannan ruwayoyi ne. Wasu ila malikun an tambayi Imam Malik kaifa tayammumu yaya ake yin tayammama wa aina ya bulugu bi ila mutum yake kaiwa da shafa in ya zo taimama faƙale sai ya girbu darbatan mai taimama zai yi bugu bugu na farko lilwaji domin shafar fuska wa darbatan da bugu na biyu lilyadani domin shafar hannaye wa yamsahu huma amma zai shafi hannayen nasa guda biyu ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye kaga irin na ibnu umar daga nashi alhamdulillah sai ne tashi da nawa matajir gani lil usul tashi na ɗari da to ina ne an ummu salama a rauta daga ummu salama radiyallahu anha qalat tace ja'at ummu sulaimi sayyidatuna ummu sulaimi wa hiya walidatu Anas ibn Malik ummu Sulaym bin Rufe mahaifiyar sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhuma ta zo ila annabi zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ta ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min al-haqq haqiqa lalle Allah baya jin kunyar gaskiya abin da yasa ta yi wannan muqaddima saboda abin da za ta faɗa kamar ya shafi ba za a ce ko kuma abin da ake jin kunyar fada. Sai da ce fa hal alal mar'ati min gusirin shin wanka yana wajaba akan mace idan ha talamat idan ta yi mafarki in ta yi mafarki kamar da namiji yake yi shin ita ma wanka yana wajaba a kanta fa qala rasulullahi sai manzo sallama yace na'am kwarai kuwa amma da sharadi izara atil ma idan ta ga ruwa yana nufin in ta ga mani da ta yi mafarkin an yi jima'i da ita da ta farka ta ga ruwan mani ya fito a jikin da wanka ya waje ba kaga ana fitowar mani kadai shine ya wajibta wanka wa qalat ummu salama ita sai da tuna ummu salama da tarawa ta hadisi a cikin ɗakin ta akai lokacin manzo Allah yana ɗakin ta ummu sulaimin ta zo neman fatawa sai ita ummu salama ta ce wato tana ga kamar ita ummu zulaimin ta ba da mata tace ya rasulullahi wa ta kalimul mar'atu dan ma mace ma tana yin mafarki mace ma yanzu tana yin mafarki fa qala sai yace taribati ya daki hannayenki ta ci riba fa bi man shibiwa waladuwa to da me a dalilin me dan da yake kama da ita in ita ba ta yin mani to me yasa ɗan da ta haifa wani lokaci ke yin kama da ita sai ka ga ɗan ya yi kama da uwar da ya kama da uban ba to a dalilin ruwan da yake fito a jikinta ne idan ya cuɗanya sai ɗan ya ɗauko kamannin uwarsa rawahu salatu wannan lamba ta sha bakwai dai ai bi ayi shay'in shine wannan ba'u sababiyya ce a dalilin wannan abu ne yusubihu ummuhu ɗan yake kama da uwarsa idza lam yakun laha mani idan ita ba ta da mani ka gane ai rawahu muslimun ko a'a wa zada muslim alwai imam muslim ya ƙara da cewa manzon Allah yake mata inna ma arrajul haqiqa ruwan mani namiji galizu mai kauri ne abiyazu kuma fari ne dan dan ta bambance wa ma almar'atu ruwan mani na mace raqiqun tsarara yake bayi da kauri asfarun kuma ruwan dorawa ne fa min ayyihi ma ala to daga kowanne ɗayan su ne ya ɗaukaka au sabaka ko ya riga ya zuwa mahaifa idan macance ta riga namiji kawo mani namiji ne ya biyo baya ko kuma namijin ne ya riga na macen zuwa na macen ya biyo baya to ya kuri minhu shabahu kamannin ɗan zai kasance minhu daga wannan wanda ruwansa ya fara riga ne ka gane ai idan mani namiji ne ya riga fitowa ya riga shiga mahaifa sannan daga baya ruwan mani mace ya bi to ɗan zai yi kama ko ƴar za ta yi kama da ubanta ne in kuma na mace ne ya riga na namiji shiga mahaifa to ɗan kowannen ƴar za ta yi kama da uwarta ne walahu aiba daga musulun dai manzo Allah yake idza ala ma'uha ma'ar rajul idan maniyin mace ya haure wa ruwan maniyin namiji a shabaha alwaladu akawalahu to dan zai yi kama da kawunansa dangin uwarsa in maniyin uwan ne ya riga na namijin ko bai kama da uwar ba to za ka ga a dangin uwar yake ɗauko kama wa idza ala ma'u rajul ma'aha idan maniyin namiji ne ya rigayi ruwan maniyin mace to asbahal waladu a amamahu dan zai yi kama da bakkokinsa ko bai kama da uban ba to zai dauko sai kaga a ce wani kamar wani ne ya aihe shi sai kaga ya dauko kanin ubansa ko wan ubansa a ce kamar dan wani amma kuma wani ne ya haife shi wannan duka mazala ne ya gaya mana wannan sirri duk abin likitoci su san wannan su fara gwada mazala ya riga ya gaya mana wafi ruwaya ta cikin wata ruwaya mazala ce fa izaji ta ma'a to idan fa maniyin mace da namiji suka haɗu tare suka zo kuma tare suka shiga mahaifa ba wanda ya riga wani ko fa ala maniyu rajulu maniyin mar'ati eh sai maniyin namijin ya danne maniyin mace eh menene فعلى من رجل من المرأتي يو أذكر بإذن الله to za su zama mazaje guda biyu da izinin Allah kaga eh mana amma maza saboda sun yi ijtimai lokacin shigar za su zama mazaje guda biyu amma sai bi izinin Allah ka san maza yana illa da bi ahlara ta Allah وإذا على مني المرأة مني الرجل ko idan maniyin mace ne ya haure wa maniyin namiji mai annasa ko za su zama mace da izinin Allah da izinin Allah ya yi lamba ta azkara din nan lamba ta takwas ne azkara ban ga na takwas din ba kai ka gani to na gani ai wa kad takunu kasratul mani aw sabquhu min ar-rajuli sababan fi zukuratil waladi to ba tagwaye ake nufi ba azkara din nan zai zama namiji ko da tare ijtama'a idan suka haɗu a cikin mahaifan sai maniyin namiji ya haure ya hau saman maniyin mace saboda ya fi shi yawa to wannan ɗan zai zama namiji bi izinillah idan kuma maniyin mace ne da suka haɗu a cikin mahaifa sai ya haura a saman maniyin namiji to annasa zai zama mace bi izinillah to alhamdulillah ina son sallah ya fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المجدود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأجل والأبد زمانا ومكانا مثيبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله